الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma bado yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya da mu wannan gine mai taron albarka yinin laraba wanda hakan yi daidai da goma sha biyu ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1443 sha uku kenan ga watan hudu miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya sunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma wanda muke bibiyar sa wannan masallaci kuma a daidai wannan wata mai albarka idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin suratul a'raf karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 93 yau za mu tashi aya mai namba ta 94 a ita wannan sura mai albarka suratul a'raf kar a manta kuma ita ce sura mai namba ta bakwai idan ka kero idan ka kirgo jerin surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta Allah ramba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء والضراء لعلهم يضرعون
Allah ta'ala ke cewa wa ma arsala min qarya ba mu tura wani manzo ba a wata alƙarya ko kowace irin alƙarya daga cikin alƙaryu ma'ana ba wata manzo ba wata alƙarya face shi manzon da muka tura shi cikin su idan har ya je musu da da'awa ba su amsa ba to illa akazana ahlaha face za mu damiki mutanen wani alƙarya dama tsari ne na Allah ƙa'ida ce ta Allah wa makon na mu'azzibi na hatta na basu rasula duk wanda ga an ce can ruwan ɗufanu ya halaka su can tsawa can girgizar ƙasa can aliha safilaha duk sai da aka tura musu manzanni kuma da manzannin suka je sun ƙaryata su an fahimta shi ne imamul bagawa yake cewa fihi idima a cikin wannan gaba ta aya akwai abinda malaman tafsiri suke ce masa idima boye wani abu wanda sai a fassara za a fito da shi fili amma a bakin alkur'anin babu shi wa ma arsala fi qarya ba mu tura manzo ba ko ba mu tura manzo ko wace alƙarya ba wa ma arsala fi qaryatin min nabiyyin ba wata alƙarya da muka tura mata annabi illa akhazna ahla bil ba'sa face mun riki ahalin wannan alƙarya da alba'asa shi ne wata damuwa ko wata musiba wadda da jinya la'allahun ya tarra'un domin hakan zai sa su dawo su bar aikin kafirci su dawo kan aikin musulunci idmar ɗin anan an ce wa ma'arsal na fi ƙaryatin min nabiyin fakazzabo duk alƙaryar da aka tura mata manzo kuma so ƙaryata wannan manzan abinda zai biyo baya a kazna ahlaha Allah ya ce za mu damiki wannan alƙarya wannan mutanen alƙarya hina lam yu'minu a lokacin da ba su imani ba bil ba'sa wad darra Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa al ba'sa'u al faqr abinda ya fassara al ba'sa'u shine talauci sai Allah ya kama waccan alƙaryar mai ƙaryata manzo da talauci wadda addarra kuma fasar da almart da talauci da jinya shine tun a duniyanci Allah zai fara ɗanɗana azaba ga waɗanda suke ƙaryata manzanninsu an gane to ko a yanzu aka samu alƙarya ko gari sun shahara sun yi fice wajen ƙaryata malamansu to akwai yiwuwar irin wannan zai dawo musu Allah ya kama su da talauci kuma Allah ya kama su da jinyoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da yake da taken khamsan qabla khamsi akwai cewa duk al'ummar da ta budewa kanta kofofin saban Allah ko ina to ita wannan al'umma sai Allah ya jarrabe ta da jinya kuma a yi ta roƙon Allah ba zai dauke ba dacin shekara arba'in duk jinyoyin da ake yanzu a galibiya ba wasu kuma in jinya ta kama ka a wancan shekarun baya wani likitan gargajiya ma zai baka magani kawai amma yan sai ka je america sai ka je ukraine allah ku akan dan abin da da wani dan makocin ku zai baka wani abu ka sha ka waje gidi to duk iya cikin akaza na ahala bil ba'sa saban allah iya jawo wani da yawan jinyoyi kuma ai ta faman neman magani a rasa a yi ta shan wahala ana ta kashe kuɗi duk saɓin Allah ne ke ja wannan manzan Allah ce ma an zara Allah da'an illa an zala hudawa ba wata cuta face Allah ya sauko mata da magani an fahimta duk inda kake inda ya jinya ce to sai dai karancin bincike ko ba a je kan daidai ba amma akwai maganin da in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda ka al'umma masu ƙaryata da'awa da ƙaryata manzanni to Allah ya ce sai sun ahiya ɗanɗana wa al'umman nan kamu na talauci kuma talauci wai ba sai an nemi kuɗi ya rasa ba da kuɗin ma'ana talauci to ina talauci ya ƙare kan cewa bara zuwa bariya abin da ka siye shi to bana ya linka sa uku to kaga ai talauci ya ƙare ai ga kuɗin amma ba zai biya ma bukata ba shi ma talauci ne ga damuwa ga tsada tsada an ta yi wata kanta musibar ce to duka wannan iya cikin sakamakon ƙaryata da'awa sakamakon ƙaryata manzani sakamakon ƙaryata malamai illa akazana ahla bil ba'sa al faqri wal mars wa qila al ba'sa'u wa asma lam takati al ba'sa'u shine fil mal al ba'sa'u fil mal Allah zai iya damƙas cikin sha'anin dukiya dukiya a dinga tara ta ba albarka he in za a yi almubazzaranci ko za a gayyato mawaka da makaɗa ko za a yi wani biki na alfarma anan za a kashe kuɗi to Allah sai ya jefa muku bala'in kashe kudinku a cikin sabon Allah ana biki amma ba za ka tantance ba na musulmi ne ko na arna ne ba za ka iya ganewa ba da shigar da kaɗe-kaɗen da yanayin gun da bushe-bushen da ihun da ku da su dubba bambanci kuma a ji irin makudan kudin da ake kashewa wani mawaƙi ma ba zai zo garinku ba sai an aika mai kudin takalmi a shekara ba ka taɓa ba da sadakar wannan kudin ba daga bara azumin bara zuwa azumin bana ko rabin kudin baka taba ba da yi sadaka ba a masallacinku a marayin unguwarku a masu da'awar unguwarku a kazaɗin unguwarku duk baka taba yi ba amma za ka aurar ko za ka auro an ce ka gayyato mawaƙi sai ya aika mai kudin man motarsa da kudin da zai bari a gidansa da kudin yaransa kuma a zo a saɓi Allah kuma a zo a dinga liki wani guma da dala ake liƙin mawaƙi ba naira 500 ɗinka naira dubu ta zama liƙin matalauta kenan da dalan amerika ake liƙi wa mawaƙi iya saɓan allah iya zagin allah iya cin mutuncin addini kuma ana zama mai kuɗi mazan allah ya yi gaskiya shaidan ya ce in dai kuna son duniya sai ya ƙawata muku neman kuɗi da kashe shi ba da hanyar alkhairi ba a yi ta tara kuɗin a ce ka taimaki masallaci ka zo ga kwamitin marayu taimake su wala ba zai ba ba zai yi ba za a dame shi amma a sha'anin almubazzaranci da kashe dukiya yayin biki nan kam sai da karfin sai kare hall din da za a kama man kaje dubban kudin da za a bayar a zaman awa biyu awa uku a wani gun sai gina masallaci kudin hall din yini da yini bai sai gina masallaci a wani gun amma ba zai ba domin shi ya kawata mai kashe kudi ba a hanyar da Allah yake so ba kuma dole sai ya kashe to irin wannan in Allah ya juyo da kamunsa to sai talauci da jinyoyi su zo su mamaye al'umma kuma da tsadar rayuwa da musifu kala-kala waɗancan da aka halakar da su da tsawa ko da girgizar ƙasa me ya jawo aka halaka su ne zunubai ne zunubai kuma sun ƙi ba mu kuma da aka mana roƙa mana alfarma ba za a kashe mu a lokaci ɗaya ba to sai Allah ya ce ai zunubi baya iya zama a ƙasa kuma ya ba da alkhairi ba zai yi ba in dai ana zunubi a yanki to wannan yankin ba zai haɗa da albarkar Allah ba zunubin in ya tashi zai zama kamar hayaki idan ya dawo cikin al'umma to zai dawo da annoba kala-kala wani gun talauci wani gun kidnapping wani gun yan bandits wani gun yan bindiga daji wani gun yan diddai gashi na duk wannan bala'in da kuke ji wallahi zunubai ne ke dawo da su amma da al'umma za su yi taubatar nasuha a daina cin riba a daina zina a daina luwatsi a daina ƙarya a daina munafinci a daina gulma a daina cuta a daina zalunci to da zaman lafiya sai Allah ya damu da shi amma in mun ki mu tuba mu gyara to shikenan kullum kuma Allah zai ga dandana mana musibu kala kala alba'sa'u fil mal ad-darra'u fil nafs Allah ya kama ku da jinyoyi iri iri sai Allah ya ce la'allahum yadarra'una ai la'allahum yadarrauna fi tubu idan kun dandan ayar ku kun ji zafin musibar wai Allah ba ku tuba a wata aya ƙarshen suratu suratul tauba Allah ta'ala yana ce awala yarawna annahum أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Allah ta'ala ke cewa awala ya tu awala ya rauna shi mut- shi mutane ba sa gani ne ne idonka na hankali da basira baya kalle ma annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn kuna cikin jarrabawa da kamun Allah a shekara sau ɗaya ko sau biyu Allah ne ke faɗa wannan maganar ba mutane ba sa gani irin jarrabawa da Allah yake musu ne an yi corona an zo an yi ɗayar maya sunanta ita ma da yake ƙarya ce akan ƙarya har ma ta wuce sunana ta ma ba a rike ba a yi ta biyu ta dawo kuma yake ce mata kowa ce ce ita ma dai ta wuce makarar ko to gashi nan dai duk dai su suka sani aka zo aka rufe saudiya aka ce ba shiga an rufe haramai ne shi ma musiba ne aka zo aka yi end of sars shi ma bala'i ne domin ya salwantar da rayukan al'umma da dukiyoyin al'umma aka zo gashi na yan bindigar daji a tare mota a kone mota da mutane cikinta shi ma musifa ne wani gun an hana su noma wani gun an hana su kasuwanci wani gun an hana su tafiye-tafiye duk ba za su yi ba duk ma ba ma kula da wannan ne wani ai musifa ce shi ne allah ya ce awala ya rauna annahun biyu fitar na fi kulle amin marratin au marratai a shekara sai allah ya jarrabe ku da jarraba ɗaya ko biyu amma sun mala ya tubu na ba za ku tuba ba kamar Allah iya tallata mana mutuba sai ya dauke bala'i ne kawai mutuba sai Allah ya ba mu abin da muke nema sun malayatu wani gashi ba za su tuba ba walahum yazzakaruna sanan ba za su wa'azantuwa kage yayi daidai da akazana ahala bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarrauna ko da sa tuba su gyara su daina sabon Allah sai Allah ya ba su nutsuwar zaman lafiya na'am daga nan ayatin malam ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
Allah ce sun mabaddalna makana sayyi'atul hasana bayan an jarrabe su da talauci da tsadan rayuwa da jinyoyi sannan in Allah ya so ya dallafa wa al'umma sai ya canja musu a gurbin mummuna sai ya sa kyakkyawa ai makanal ba'sa wa darra sai ya sa alhasana sai Allah ya dauke duk wannan musibin a dawo normal rayuwa irin ta da in Allah ya so hakan zai kawo shi baddalna makana sayyatul hasana agun da bala'i ne musiba ce jinya ce talauci ne sai Allah ya kawo nutsuwa da zaman lafiya yani an-ni'ma wasi'a sai Allah ya da muku da ni'imarsa da yalwa wasiha da zaman lafiya ko da lafiyar jiki Allah ya dauke duk abin da ya dame ku din nan ya kawo muku nutsuwa da zaman lafiya da ni'ima hatta afau ai hatta kathiru wasdadu har sai kun yi yawa kun karu dukiyoyi sun karu kudi ya karu al'umma ta yawa wa kasratul amwal kun dawo cikin ni'ima dukiya sun karu wal aulad ya'ya sun karu an fahimta Allah in ya dauke musifu to sai zaman lafiya ya dawo arziki yawa qala mujahid mujahid bin jabar rahimahullahu ta'ala yake cewa kasurat amwalahum auladahum har sai Allah ya dada ni'ima da zaman lafiya da dukiyoyi da ƴaƴa sun karu wa qalu fi min ghaflatihim sai su dinga fada cikin gafara ma'ana sun ga Allah ya da musu da nutso su zaman lafiyarsu kamar ba ji a yake cikin bala'i da musiba ba ba'ada ma saru ila raka bayan sun shiga cikin yalwa da walwala ai yesu na cewa kadin masa aba a na darra'u wa sara'u ai can iyaye da kakanni su Allah ya jaraba da talauci da jinya amma ba mu bane ai haka za kanat adatu daha kadiman wa haditha ai haka al'ada zamani yake kawai can wani gun zaka jina talauci amma duk ba ruwan mai kawai wani lokaci ai wani lokaci ba za a yi ba suna fadar magana ta alfahari da jiji da kai shine kadiman wali aba'ina walam yakun walam yakun ma masana min ad-darra was-sarra gashi mu Allah bai shafe mu da komai ba ba abin da muke ji illa ni'ima Allah bai shafe mu da wata hukuma da gare shi ba fa kanu ala ma antum alai suna cika baki suna alfahari suna fadar ƙarya da gaskiya kama kana aba'ukum fa innahum lam yatruku dinahum gashi nan mu addinin ma ba mu canja mun kuma addinin annabawan ba amma duk da ka Allah ya ba mu cikin ni'ima lamma asabahu min nadarra Allah bai shafe mu da talauci ko jinya irin abin da ya shafi iyayen mu da kakannin mu ba suna fadar wannan maganganu fa akaznahum bakta Allah ta sai mu kama su baktatan haka kwatsam ba shiri sai Allah ya ji musu da tsawa ko aka ji mu musu da wani bala'in da ba za su yi fita daga sa ba shine fa akaznahum baktatan wa hum la yashurun Allah ya damke su ta inda ba su aure ba fujatan wannan aya sakon da take bayarwa shine idan har kai baka yadda ma Allah ya jarrabe ka ba to tabbas baka ma dau hanyar neman magani ba kun san da yawa a cikin mutane suna cikin jarrabawar amma ba su ma yadda Allah ya jarrabe su ba to wannan kaga duhu ne cikin duhu hanyar da za ka samu warakar ma ba kawo kanta ba amma farko abin da ake so ka yarda Allah zai iya jarraba ka ta ko'ina domin kai bawansa ne zai iya yadda ya dama da kai kuma jarrabawa na Allah rantsuwa yi a ƙur'ani sai ya jarrabe ku da wani abu daga cikin dukiya da wani abu daga cikin rayuwarku da wani abu daga cikin dukiyoyinku da wani abu daga cikin 'ya'yan ko amfanin gona da kuke samu ku ci da wani abu daga cikin ƴaƴan marmari da kuke ci kuke rayuwa Allah ce duk sai ya jefa jarraba wannan gurabe ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahabba Allahu al-mar'a ibtalahu idan Allah ta'ala iya san bawa sai jarrabe shi jarraba daga Allah ba ta nufin wai Allah baya san ka a kauna ce domin ya ce ashaddu nasa bala'an al-anbiya waɗanda suka fi kowa shan jarrabawa cikin mutane sune annabawa sumal amsal fal amsal amma da yawa wa'ansu a yau suna cikin jarrabawar amma ba su ma yadda Allah ya jarrabe su ba sai ka maka ne da banke-banke daga nan har aji a fada hanyar shirar daga nan har aji a fada rabin wuta su da kan komin matsayinka a wannan rayuwar komin iliminka komin matsayinka komin kudinka ba ka fi karfin Allah ya jarrabe ka ba kuma ta ko'ina Allah yake so wallafi ya jarrabe ka ta duk inda Allah yake so abinda za ka yi mamakin sama a matsayinka na wane a matsayinka na kaza to in Allah ya so a wannan din sai jarabe ka domin ya gwada kai ga imanin kai to waɗanda suka biyo bayan wanda Allah ya jarraba da kawamu da dirkakewa da halakarwa he suke ganin ai su irin ni'imar da Allah ya musu bayan wannan sun tafi ai kamar wani abu ne ma da sun cancanci a musu ai suna daga baki suna cika baki suna daga kai ai kadimarsa aba anad darra wa sarra ai wancan bala'in ai al'ummatan da suka gabata ya samu amma waro Allah ya ce suna cikin wannan cika bakin fa akazanahum bakta sai Allah ta'ala ya damike su fujatan ba zato ba tsammani wa hum la yashurun ta inda ba sai aure ba sai Allah ya kama su saboda ku kiyayi bayan jarrabawa ta Allah da yake so a tuba idan an ƙi a tuba Allah ya janye jarrabawar kuka sake komawa gidan jiya to ku ji tsoron abin da zai dawo goma yimda in dai kuna cikin jarrabawa Allah iya alatin ɗinku ku tuba ku dena ba ku dena ɗin ba Allah cikin ikon sai janye jarrabawar da kansa kuka dawo rayuwarku irin ta da to ku guji abin da zai biyo baya abin da zai biyo ba sai ya fi na farko an fahimtar nan yanzu ai akwai lokacin da masallaci mamu da raka ya gagare mu duk tafsiran da ake a da azumin sai da aya boye daga kai sai mai jan baki a wani shago a boye duk ba haka muka yi bane wannan ba jarabawa bace a cikin laifin da aka yi wa Allah me aka daina ya janye muka da muke taruwa sai ma abin da ya karu harami ba hare da bariya har farkon bana ma ba a zuwa a rufe yake a garkame ba wanda isa ji amma Allah cikin ikonsa yanzu ya janye an buɗe kowa ya je ibadarsa amma saban da yake wa Allah alina ba alina ba ga masallatan juma'a akwai lokacin sai da aka yi juma'a uku a cikin ramadan juma'a uku a wannan garin a cikin ramadan ba ya sallar juma'a ba sai dai kowa ya je yi sallar su shi kadai a gidansa ko da matarsa amma duk masallatan juma'a juma'a uku ba wanda ya sallar juma'a Allah ya janye aka dawo aka ci gaba da ibada a laifin da ake yi wa Allah wanne aka rage 'yan kasuwa sun tuba 'yan iska sun tuba masu yin giya sun daina masu zinace-zinace sun daina masu zuwa wajen bokaye da 'yan tsafi sun daina shugabanni sun daina zalunci allah kuma ya janye wannan to allah yake cewa ku ji tsoron abin da zai biyo baya wallahi su matallai a ji tsoron abin da zai biyo baya tun da allah duk inda ya jarabe ku alati yake muku tuba dama allah ta'ala ya ce duk abin da ya jarabe ku da shi to hannunku ne jawo muku idan kun nutsu kun tuba kun dena to sai Allah ya janye abu amma idan sabanku ya karu kuma Allah ya janye jarrabawa da kansa to akwai wani tanaji da Allah yake muku mara kyau masu hankali su gane wannan fa akaznahum baktatan wa hum la yashurun ayata goma la ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم Mm.
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا Mm.
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah ta laki cewa lau an na ahalin amanu da dai a ce mutanen garuruwa ana cewa alƙarya ku kamar babban gari haka da a ce duk mutanen cikin garuruwa za su yi imani amanu wattaƙau wannan shi ne sanadin samun albarkar rayuwa in unguwarku sun ƙi garinku sun ƙi kai kai da kanka ka zamto kana da imani kana da taƙawa to sai Allah ya sassauta ma rayuwarka amma duk gari duk ƙasa da za su ɗau hanyar imani su hau hanyar taƙawa Allah ya ce lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ard da Allah ya buɗe musu albarkoki samai da ƙasai duk abin da kuka taɓa sai zama albarka duk abin da kuka noma sai zama albarka mai sirrin samun wannan al'imanu wa taƙawa kowa ya jaddada imaninsa al'imanu billah al'imanu bil rusul al'imanu bil kutub al'imanu bi- bil yawmil akhir al'imanu bil qadr al'imanu bil mala'ika ku jaddada imaninku daga wannan bangarorin kuna yin abu dan Allah ba dan duniya ta gani ko aibe ku ba ku zauna da junanku lafiya ku dinga yafewa junanku ku sakuran da suke faruwa ku ƙaurace ku kame hannunka daga zalunci ku daina cin amana an fahimci wannan duk wannan iya cikin layin imani ka yarda da irin rabon da Allah ya tsaga ya baka kar ku yi hasada kar ku yi gaba kar ku yi gulma kar ku dinga yi wa juna tanajin bala'i da musiba duk mai imani baya wannan in imani ya gyara to rayuwa irin ta sahabbai za ta koma ai kuna jin rayuwar sahabbai kuna jin tarihin rayuwar sahabbai za ka ji wani abin tamkar ba ɗan adam ba ne ma yi wallahi imani ne ja su kai wani aikin ka ji an ce sahabi an kawo mai kyautar abu amma ya ce kai wannan abin ai ban daɗe da amfani da shi ban kai wa makocina shi ma ya duba ya gani ce ban kai wa makocina shi ma ya duba ya gani ce ban kai wa makocina an ce akwai wanda aka yi mai sadaka kan akuya da ce ai ni rabona da nama ban kwana arba'in ba ba maki makocina ya daɗe ya fi da daɗewa ban kai ga masa kan akuyan sai da hiri dawo gidan mutum kowa in an bai ce to kaiwa makocina in an bai wancan kaiwa makocina sai da ya dawo har gidan wanda ya fara ba da kan domin tsabar imani irin nasu wani yaƙi ake yi ba sahabi an sare gun da ajalinsa ma ya kwasacin masa sai yake ɗaga hannu a taimake shi da ruwa ya sha an yi gudu an neman ruwa za a bashi sai ga wani akwance da shi ma iya ɗaga hannu a bashi ruwa an zo za a bayi sai ce yake nuni da hannu kai wa wancan shi ya fara neman ruwan ba amma ya ga wani dan uwansa iya bukata sai ce a bashi shi ma an je kan nabi sai ya ji wani na uku a bayansa iya ihu ruwa shi ma ishara a kai masa kafin a kai na ukun ya mutu an dawo na biyun ya mutu na ɗaya ma ya mutu kowa ya mutu iya kauna dan uwansa kowa ya mutu iya so ya faranta wa dan uwansa amma yanzu haka muke nema kake dan uwanka shigo tirak ɗinka ka masa rahin arziki ko ka cuce shi ko ka wulakanta shi ko ka nuna shi ba kowa bane to ina imani yake ina imani da mutanen da qur'ani yana cikin mu ga malamai suna taimana wa'azi amma har yanzu ake su tosto a bayan gari ake ɓoye masara ake ɓoye shinkafa ake ɓoye siga sai yan uwanka masallata sun galabaita zaka zo ka sai masa daga gana ba ina imani ne ina imani ina imani da kasar da gwamnatin kasar ta ce bata ƙara man fetur ba to amma ana ji ana gani dole su yan kasuwa sun ƙara da kansu kuma ya zauna ina imani yake saboda ka in dai mun ci gaba da irin wannan rayuwar to imani mu kullum ba yake ina imani mace za ta haici mijinta ina imani miji zai haici matarsa tabbata ta je ta yi baya kancinta shi ma ba ta ne ɗauko 'yar bari ke kawo gidan duk a cikinmu ana irin wannan mutum ya yi wa matarsa ƙar ya yi tafiya nan kuma ya je ya tare a ɗakin wata karuwa sai ya gama kwanakin sai da gidansa kuma shi daga tafiya ya dawo ina amana ina imani ina imani mutum zai sa ɗan uwansa guba don allah ya ɗaga shi ya mai martaba bayansu ina imani za a je gumbuka sai an lalata wani sai an haukata wani dan uwanka ne musulmi kuna sallah kuna azumi ina imani saboda duk irin wannan bala'in da kuke gani wallahi sababin sa rashin imani ne shi yasa sahabbai rayuwar su ta kyau ta zama hoto abin sha'awa domin sun yadda da duk abin da manzon Allah ya gabana musu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kai suke cewa la yu'minu ahadukum wa tahibbu li akhihi ma imanin ɗayan ku bai cika har sai ya soma wa ɗan uwansa abin da ke so wa kansa shine alamar imani kana so ka ji daɗi to ka so ɗan uwanka ya ji daɗi kana son kaza ka so ɗan uwanka ya samu ba ka son kaza kar ka so ɗan uwanka ya samu amma da yanzu da kan muke jawo juna mu je mu bala'i da kanmu akan kudi akan abin da in an barka da shi ba za a binne ka da naira ɗaya kabarin ka ba ka san wannan ai ka sani ko zobbin hannunka ba a barin ka da shi ko agogon hannunka ba a barin ka da shi ko tufar da ka mutu ba a barin ka da ita da alawayo fari yadda za a kwantar abin ne lebura da irin ta za a binne ka in ka yi arziki ma da motar ɗaukar manja za a sa makaraka a ciki aka ka binne ka wannan lexus ɗin da wannan jifa-jifan duk ba za su ji hanyar makabarta ba ba su ce ba sun zama na magana a ɗauke ka a kura a sa ka da rana a ji abin da ka to wani fushi ne ƙarshen dukkan wani mutum a duniyar nan ko ka yi kirki ko baka yi ba ko ka yi zalunci ko baka yi ba wani shi ne ƙarshen ka kawai to Allah ta'ala yake cewa walau anna ahal qura amanu da dai a ce mutanen garo za su jaddada imaninsu mu kaurace dukkan wani mummunan aiki da mummunan kudiri da neman jawo juna bala'i duk mu daina kowa ya musulunta musuluncin gaskiya sannan mu yi takawa mu kiyaye dokokin Allah sirran wa alaniya abu in ka san Allah ya hana ko ana ganin ka ko ba a ganin ka ka daina wani malami kwanaki yake karatu ɗaya daga cikin almajiran malam albani zariya Allah ta'ala ya masa rahama yake ce akwai wani mutumi lokacin malam albani zariya iya da rayuwarsa ya yi tafiya zuwa ga wata ƙasashen ƙasashen turai da ya dawo sai ke cewa akar muka allahu kun daɗe kuna mana wa'azi amma wallahi wa'azinku bai shige mu ba mu gyara rayuwar ba amma ni na je ƙasar turai na ga wani abu da ya zame min wa'azi a rayuwata ba aya aka ja mu ba hadisi aka ja mu ba sai malam albana zariya yake tambaye su me faru sai yake cewa muna cikin wata mota ne daga wani gari za mu je wani gari sai aka sai 'yan sanda da jami'an tsaro suka tsare mu suka ce duk wanda yake da kayan laifi ya fito akwai wani mutumi da ya daga hannu ya ce gani ina da kayan laifi an yarda kowa ya sigaransa 'yan ganyensa ya ɗauka ya ɗaya amma in ka ɗau sama da ɗaya laifi ne a ƙasar ya ce wani da aka tare ko sacin ba a yi ba ko bincike ba a yi ba sai ce shi guda biyu ne a gunsa aka fito da shi aka rubuta mai tara ya biya suka dabi iya kusa da shi ke ci ah wane ya kai haka ya ci ah to ba zan yi ba ai an ce mai laifi ya fito kuma ni na da laifi ya za na ɓoye abin da ƙasata ta sa doka ai ƙwarar duk abin da za a min abin akan da cutata da ƙasata arne ne ba amma yanzu wani sai ya ci dukan siyasa na zai fito da laifin da yi to ina imani a cikin wannan kayi laifin amma kuma ka ce ba yi laifin ba ya ce abu na biyu da ya kara bashi mamaki ya ce ya je garin da yake ya je tafiya ta gwamnati an bashi abin hawa duk zagaye da zai yi shi wannan mutumin da aka ta faru unguwarsu ɗaya suna zaune gun aikinsa ya yi daidai da gun samina da wannan mutumin ya je daga wannan ƙasa sai ke ta kullum ka fito tun daga mota a guna mu tafi ga gun aikinka ga gun da muke samina idan mun ta sai mu taho da suka je suka da sai dan wani kudi ya ba shi ce a ba zan karba ba dan nayi wannan ko menene sai ce ai kamfanin ya samu kudi na taxi zuwa da dawa cikin albashina saboda ya karba na kai ne ce wallahi ba zan karba ba sai ya ce to in kana so ka ƙara dauka na sai mun je kamfanin ka faɗa wannan kudin ta su janye miki daga albashina in kuma ba za ka je can ba kar ka ƙara zuwa ka dauke ni kana so ka zanda zama mutumin banza kenan a ban kudin tasi ni ki hawa na hawo motar kake karba kudi ba zan yi da wannan ba arni ne ke matsar wannan ba arni wanda baya sallah baya zai yadda suka san amana suka san gaskiya abinda ake so a ganshi a cikinmu domin rayuwar mu ta gurɓace yaro ne bakari mai ɗan shekara biyar shida za ka ba shi ƙosai a wannan hannun sai mai da shi ya koyi sai mai ka wannan ya gani a gun babansa ya gani a gun uwarsa haka ne mana ya gani in bai gani ba ba zai yi ba ya ga ƙasar haka take kawai daga manyan tsakatsakiyar na ƙasar duk haka muke duk haka muke karkace ne ilamun rahimallah haka muke kawai abu ba za ka yi ba sai abu bai kama ka ba za a ba da abu a raba a taimaki talakawa amma mutum ɗai sai da ne shi kadai ai kuna nan da ranku da rayuwarku aka yi zanga-zanga ta end of sas a shekarar biyu da suka wuce gwamnatin tarayya ta ba da taimakon corona shinkafa ne masara ne mai ne wane ne duk a nemi talaka da aka kulle su da karfi da yaji a basu amma wa'ansu gwamnonin sai da aka yi zanga-zanga aka tuna musu asiri ake balle su tan da suka tare abin ake dakawa wa rashinsa amma fa gwamnatin tare da sunan talaka ta bada wannan abin ba da sunan talaka ta bada shi ministan kula da wannan harkokin tafi take ta kowace jiha ga irin adadin abin da aka bata amma sun kimce sun kirabawa mutum daya wani a jihasa akwai miliyan biyar na mutane wani miliyan hudu wani miliyan goma na al'umma amma shi kadai ya dane abu to ina imani yake ta ina za mu zauna lafiya ya samu da ganin albarka ta dawo irin ta da gaskiya da wahala tunda kullum halin mu ƙara gurɓacewa yake ba gyaruwa yake yi ba kuma Allah ya ce inda za ku yi imani ku yi taƙawa lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardh da Allah ya buɗe muku albarka sama da ƙasa albarka ta ko'ina ku noma albarka ta zo Allah ya zubar da ruwa daga sama albarka ta zo albashin ke ma albarka alaƙutsin ke ma albarka amma Allah da kansa ya zari albarkar mai albashin dubu ɗari da mata ɗaya da yaya uku amma ba ya kai shi wata dubu ɗari amma wani da ana ba shi naira dubu uku wata ba zai dawo ba ya ci ba shi naira ɗaya a cikin albashinsa kuma shekarun ba su da yawa ba shekaru ne wanda ƙasa da arba'in hamsin ba ake irin wata rayuwar ba amma yanzu ga yaran gaba ɗaya ta lalace ba mai jin daɗin rayuwar duk wanda ka ce mai ce ma iya jin daɗi da tsaki ƙarya yake ina nutsuwa jirgin ƙasa an an tare shi an kai mai hari airport an je an tare an kai hari ballata na ƴan ƙasa da ƴan da ƴan da ƴan da ƴan babur da ƴan mota da ƴan ƙasa ai sun sun sun zama zomayen farauta kawai na wadancan mutane airport an kai hari a ƙasar nan airport ba jirgin sama ne kawai ba su samu damar kabo shi daga sama ba amma jirgin ƙasa an je an binne mai bomb har yanzu akwai wanda aka kama ba a sama inda suke ba ba a sama inda suke ba kuma wallahi duk zalunci ne ke ja irin wannan musiba duk zalunci ne idan ba a daina zalunci ba to irin wannan abin ba zai daina ba idan aka yi gaskiya aka yi imani Allah dukan zai sawa mutane tausayi da jirgi ka ji tausayi na ji tausayin ka amma matukar muna zalunci ka samu dama ka gasa dan uwanka ya samu dama ya gasa ka to kuma Allah zai dinga gasa mu daga sama za mu dinga samun musifa da rashin zaman lafiya a cikinmu walau amanu walau anna ahlul qura amanu wattaqau da ce mutanen garuruwa za su imani su takawa la fatana alaihim barakati minas sama bil matar da Allah ya saki ruwa mai albarka wan nabatat Allah ya fidda tsirai masu albarka a ƙasa wa asalul baraka malik ya ce wa asalin albarka al mawazabatu alaishi a ce abubuwa suna nan an dogara a kansu kuma abubuwan ba sa yankewa da can akwai wani bawon Allah kwanaki yana jinsa labarai iya cewa iya mamakin yan bokon arewacin ƙasar nan da masu shiga midiya wanda har yanzu idan ana mana gorin man fetur ba su cewa ai da kudin noman gyada da auduga aka biya aka turo ma duk dattawa sun san wannan da kudin noman gidan arewan da auduga da kudin jimar fata da kudin shanu aka je aka biya turawan ingila suka kafa suka tono man fetur a kasar nan amma da kasar talaka ce ba komai a kasar da kudinmu aka tono amma yanzu don ba mu da baki don sata ta yi yawa sai su dinga yi mana gorin man fetur amma mun gasa wakala ci ma zaune yan kaza kaza yan kaza kaza menene yasa ba za faɗa musu wannan ba ina fata fahimci wannan saboda ka duk zalunci ne yawa shi yasa duk wanda bai ma kai faɗa muku magana ba zai faɗa muku magana ga lokacin sardauna irin su tabawa kwalewa arnan ƙasa ne ya yi faɗa musu magana domin su tare mutuncin kansu ba barayi ba ne ba zalimai ba ne talakawan sun san suna san su da gaske daga jin labarin sardauna za ka so shi mutumin kirki ne bawan allah ne ba barawo ba ne daga jin tabawa kwalewa za ka so shi za ka mai fatan alkhairi ka san iya son ka kana talakansa ka san ba barawo ba ne ka san ba cutar ka zai ba iya sa mutuncinsa kowanda ba musulmi ba sai ya ga mutuncinsa to amma yanzu kana sunan muhammadu kana sunan waye amma kuma kai ne babban azali ta ya za a yi wanda ba kai bai ga darajar ka aikwar jini allah ne yake sawa amma sai ka tsare gaskiya duk girman ka in baka da gaskiya baka da kurjini abu biyu abu biyu Allah da kansa yake zare ganin martabar ka agun mutane a ce kai fasiki ne mai neman mata ne wallahi ko kai kowa kujerar matsayi a ƙasar nan inda kai musulmi ne sai Allah ya janye mutunci kai da mutane abu na biyu da dannewa al'umma haƙƙinsu in dai Allah zai baka dama ka cinye haƙƙin al'umma sun sani ba su sani ba to Allah sai ya janye kwarjinin ka'idansu ba za su ga mutuncinka ba wannan ka'ida ce ta shari'a saboda ka duk yadda kuke ganin ana fama ana farauta ana jiba na wa'ansu daga cikin shugabanni suka jawo kansu ba su tsare martabar kansu ba akwai umar ɗan katsabu radiyallahu anhu lokacin ya kalifa akwai wani da ya taho tun daga italy tun daga rome ya ce shi iyajin kalifan musulmai umar iyajin labarin umar ɗin nan ya taso tun daga italy ya ce sai ya zo madina ga umar wannan wani irin mutum ne da ya zo yake tambaya ina khalifa yake sai aka ce yanzu nan ya zagaya bayan gari in kai sauyi za ka same shi da ya zagaya sai samu umar shi kadai a kwanci a karkashin bishi a bayan gini shi kadai ya zo kansa ya tashi ya ce kai ne umar ya ce eh ya ce kai ne shugaban musulmi ya ce eh ya ce eh baccinka domin kayi adalci eh baccinka amma yanzu ko kamsila ne ai sai ya je bayan gari ya kwanta wala bai isa ba amma shugaban duniyar musulmai shi kadai ba odilan ba mai gadi ya je bayan gari ya kwanta ya bacci ba mai cutar da shi domin yi mafi shi koya ba ga shi abubakar muhammadu mai allah ta laji kan zarawa wata rana an gayyace shi taro sai aka samu likit cewa kar ya je wannan taron domin za a cutar da shi almajiransa a lokacin suka ce malamin ba bai taka je wannan taron ba sai ce menene ya faru ne sai ki ce malam ai labari ya zo mana cewa akwai wani abu da aka shirya a guntar nan ba shi da kyau karkace yace wannan ne abin da ke damu ku yace eh yace ni zan je nayi niyya zan je yace kun gani nan wallahi zuciyata ba ta da nufin cutar da kowa saboda ka cutar kowa ba za ta same ni ba a zuciyata ba da niyyar cutar da kowa a rayuwata saboda ka cutar mai cutar ba za ta same ni ba haka ya je taron ya gama lafiya ya dawo kuma saboda zuciyarsa mai kyau ce ba shi da mai cutar da mutane amma yanzu ka kwan da haushin wani so kake ka zama dan kasuwa dan ka cuci mutane so kake ka zama kamsala dan ka cuci mutane so kake ka zama dan majalisa haka so kake ka zama gwamna dan ka cuci mutane ka take musu hakkin su ta ina Allah zai taimake ka ta ina Allah zai maka jini ba zai yi wallahi so daga wannan shine ka'idar da ya zume mana tuwo a akwaci mun kasa cinyewa mu gyara sai Allah ya gyara mana Allah ya ce da za su gyara su imani shi ta kawa lafata ana alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kazzabu sai dai sun karyata sun kisu imani fa akazanahum bima kanu yaksibuna sai Allah ce sai muka damke su da irin abin da suke aikatawa min al'amal khabisa daga irin munanan ayyukan su sai Allah yake jawo da musifa irin waɗannan munanan ayyukan in munanan ayyuka suka yawa sai bala'i ya dawo daidai waɗannan abubuwa din Allah ta'ala ya tsare mu aya ta goma da
afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayata an ya'tiyahum ba'suna bayatan an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum
Allah ce a fa'amina ahalar ƙura yanzu mutanen alƙariya mutanen garuwa sun aminta sun aminta su ci gaba da saƙo sun aminta su ci gaba da zalunci sun aminta su ci gaba da cuta kamar dai Allah mu yake faɗa wannan magana yanzu mun yadda kasuwanci mai taba haka yanzu mun yadda shugabanci mai taba haka yanzu mun yadda ɗabi'u mustapha haka mun amince da haka kowa in bai cuce kawai bai samu dama ba ne kowa in bai zama azzalimi bai samu dama bane yanzu mun zaba wa kanmu wannan rayuwar ita muke so mu yi kamar Allah iya tambayar mu ne afa amina ahalul qura yanzu mutanen garuwa sun amince da wannan rayuwar su ci gaba da ita yadda suke so sun ajiye qur'ani gefe sun ajiye hadisi a gefe son zuciya da san rai shine ke musu jagora sun yadda su tafi a wannan in Allah ya ce in kun yarda kun ce haka za ku yi to an yi atiyahun ba suna bayatan wallahi bala'in mu zai sauko muke kama ku kuna kwanci kuna bacci sai dai ku tafi cikin bala'i kawai an yi atiyahun ba suna bayatan wahum na'imun suna bacci sai dai ka waye gari ka tsinci ka cikin musiba in dai kun amince kun ce irin wannan rayuwar za ku amma lazina kazzabu bi ayatina imam al-bagawi yake cewa kaga waɗannan masu karyata ayoyinmu masu a karanta musu aya su karyata a karanta musu hadisi su take su kiyarda kawai sai san zuciyarsu to azaba ta za ta zo lailan cikin dare wa hum na'imuna suna bacci sai dai su waye gari su bala'i to yanzu ma ana yi ka sai abu yanzu naira 5000 yau dinnan ka sai gobe in kai wasa ya ce ma naira 7000 ana bacci farashin ya karu kenan ko ba haka bane ana bacci ko kuma kai bacci ka farka ka ji an ce an je an tashi wani gari gaba daya an harbe su an bindige su wannan bala'i ne ai kai din ma hakan baka zama Allah bai bakar ne ma wannan ba saboda ka irin wannan rayuwa yan uwa wallahi duk mai imani ta kaka sabarki al'umma an sun yi nisa kaga ba za su gyara ba kai dawo gyara kanka kawai ka kiyaye duk abin da za ka iya kiyayewa amma bin rintutun nan a tafi a wannan rabibin to karshen abu ba shi da kyau aya ta gama
أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون Allah ce da ya faɗa muku aw amina ahlul qura an yatihum ba'suna duhan yanzu kun yadda ku ci gaba da wannan rayuwar mutanen garuruwa da ƙauyuka da birane kun yadda irin wannan rayuwar ku tafi da ita haka kun amince kun ga ita ce zabin ku Allah ya ce in dai kun ci gaba da ita hakan an yatihum ba'suna duhan to lokacin walaha kamar karfe tara zuwa goma zuwa sha ɗaya. in ba ku yi aure ba bala'in Allah a lokacin zai ci muku an yi a tiyawun ba a suna duhan wa kuma yin abun wani iya stadium wani iya can iya shaholiyarsa wani iya ganin kallo wani iya gidan gala wani iya ganin kallon mawaƙi a daidai time din Allah ya ce in yi so sai ya kama ko wani bala'i ya mamaye ku gaba da an yi a tiyawun ba a suna duhan wa kuma yin abun a yi wakatu in shi da shams sahuna lahuna gafiruna wa'an suna rafkane wa'an suna ɗimauce wa'an suna rafkane suna gabale sai Allah ya zo da kamun sai damki kowa wannan duk alatin Allah yake mana wallahi mu gyara in ba haka ba akwai kamun Allah ta inda ba ma tsammani ta inda ba ka tsammani Allah zai iya damƙarka ko babu yadda za ka yi daga nan Allah ya ci gaba da cewa أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Allah ya ce afa aminu makar Allah yanzu kun aminta da irin kamun Allah kun aminta ƙur'ani kuke aiki da shi hadisai kuke aiki da shi kun yadda irin abin da Allah ya mutane mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Hudu mutanen annabi Salihu mutanen annabi Lutu mutanen annabi Shu'aib kun yadda irin abin da Allah ya musu muku shine afa aminu makar Allah irin damkar Allah da yawa waɗancan ‘yan baya kun yadda kun amince Allah ya muku irin ta kuna gani kamar Allah ba zai iya kama ku bane shi ne abu aminu makarallah kun yadda Allah ya danke ku kun amince a kan irin rayuwar da kuke wa'azi ba zai gyara ku ba mutuwa ba za ta gyara ku ba kun yadda ku ci gaba da cuta da cin amana kun amince da wannan to Allah ya ce makarallah ya ake ku kamun Allah da damkar Allah zai zo ya sami ku wa makarullahi istidrajihi imam al-bagawi yake cewa abinda ake nufi da makarullahi shine istidrajihi ta lalame kamar sakin Allah kuna saban amma ni'ima tana sauka kuna saban abu iyayewa kuna saban abu iyayewa to istidraji ne kawai wa umli lahum inna kaydi matin Allah ya ce namuzu talala ne kamar saki amma kamuna mai karfi ne sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun Allah ya ce in sun ci gaba da saba min in sun ci gaba da kakkare dokokin Allah to Allah ya ce zan kama su ta inda ba su aure ta inda baka zo to ba wallahi Allah zai damke ka ko ya kama kai kadai ko ku biyu ko duk unguwar ko duk garin ko duk kasar Allah ba abin da bai iya ba afa aminu makarallah yanzu kun yadda irin kamun Allah da talala ne kamar suke irin Allah kun yadda da kun amince ya same ku kun amince Allah ya muku istidraji ya bar ku kara sake ayi hasabul insani an yusaka suda dan adam shi ya zatan Allah ya bar shi sakaka kawai ba wata doka akan ka kai abin da kaga dama ka faɗa abin da kaga dama ka taka wanda ka so ka amka kai zatonka don haka Allah ya lice ka a yi hasabul insani an yi tarka suda alam ya kunu ufatan mimman yin yumna su makana alakatan fakalaka fasauwa faji alamin da zaujeni zakarul unsa min nunufa isa yumna Allah ya ce ga kanan ba ka yadda aka zaka rayu bayan ga asalin ga asalin ga asalin ka Allah bai halice mu kamar dabbobi ba akwai doka akwai dokoki akwai ƙa'idoji tare su bin su shine ka zaɓarwa kanka zaman lafiya a duniya da lahira amma dan neman kuɗi zai sa ka rufe ido kai abin da ka so dan neman shugabanci zai sa ka rufe ido kai abin da ka so to kamar ka ce Allah na yarda kama ni Allah duk abin da za ka yi wa masu laifi na yarda ka ne tunda ai kaji an karanta ma kaji an fassara ma kaji an ma bayani in dai baka dawo ka gyara ba kamar kana cewa Allah na yarda duk abin da za ka yi wa irin waɗannan mutanen na amince ka mu yanzu in ba tsantsar rashin imani ba a samu musulmi iya luwaɗi ai kajiyan da Allah ya kawo mutane annabi Lut alaihi salam kaji ai ko ka taba ji a rayuwarka ai yadda Allah ya musu azabar da bai taba yi wa wani a duniya irin ta ba amma a ce yau dan toshewar basira dan shi dan ya zama mai gidanka ya dora ka dole sai ka yi kuɗi dole sai ka samu mukami ya cusa ma wannan ayyuka je ka yi idan kana cikin yi ka mutu me za ka ce wa Allah ka yadda da irin abin da Allah ya mutane annabi ludihi ma ka yadda da wannan in ka je kai baka maka ta eh Allah na yadda kamu ga tadafifil mikyal wal mizan jiya jiya mutane annabi shu'aibu alaihi salam Allah yake ba mu labari ga aikin su a kasuwanci cuta da tauye mudu da zalunci da ha'inci yanzu duk masu ha'incin kasuwanci in dai suna da imani in sun ji yadda Allah ya mutane annabi shu'aibu za su kare yi in sun ji labarin za su ƙara yi ba za su ƙara yi ba a wani kun Allah ce ya kama su da rajfa tsawa da girgiza ƙasa a wani kun ya ce zilla ga jimare ya haɗu a sama ya musu ruwan bala'i daga sama a wani kun ya ce sai ha a kan laifinsu na tafi filokiyar ramiza amma a yanzu ba wani sai ya ce ai sama da shekara arba'in ya ji wannan wa'azin amma to bisa ba gyara ba jin wa'azinka da daɗewar ka a ina ne da kai ka yanke wa ƙungiyar kaza cibiya duk ba zai fita kai a gaban Allah ba aiki da gyara da aiki da wa'azin da ƙur'ani ke shi ne mafitar ga wani saboda ka duk masu aikin laifi bayan wa'azi ya gudana to kamar sun ce eh Allah irin abin da kai wa waɗancan mummuni ma na amince ka ba shine afa aminu makaran lahi yanzu kun yadda da kamun Allah irin yadda ya kama waɗancan kuma kun aminta ya kama ku an fahimta istijirajihi iyahum bima an'ama alaihim wani alfahari da abinda kuke tarawa akan kudi ba abinda ba za ka yi ba kaji dan adam ya ce shi ba bahi da mutunci ba inda akan kudi ne musulmi ne bai ke bazar wannan ni ba bani da kyau ba ba abinda ba zan yi akan kudi ba ba musulmi zaka je bazar wannan magana yanzu wannan ina imani a wannan magana yanzu in ya fadi ya mutu a wannan yanayin ya da imani wannan kalaman sun fito daga bakin marasa imani wanda ba san Allah ba san annabi ba atiya yake cewa makarallah akzuhu wa azabu yanzu kun yadda da kamin Allah kun yadda da azabar Allah ta sauko sai Allah ya ce wala ya amanu makarallahi illa alqawmul kasirun ba wanda zai aminta da kamun Allah sai ta babbe hasarare duk mai aikata laifi wanda qur'ani ya ja kunni kar'ayi yake aikatawa a yanzu bayan yaji kamar ya ce Allah eh ni hasararrai ta babbe na yadda wannan shi ne gaskiyar magana kawai ba wani rubar-rubar za a yana duk masu zalunci mutane harkar shugabanci harkar kasuwanci harkar wakilci duk su gane wannan maganar kawai in dai ba ku daina ba to ga irin matsayin ku a gun Allah Allah ya ce a daina ku ce ba za ku daina ba kun amince da duk abin da Allah ya wadancan da bai kuma ya muku kun amince da wannan shine afa aminu makarallah fala ya amunu makarallah illa umul khasirun za mu tsaya ana insha Allah ana mana ishara lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya ba mu ikon gyara rayuwar mu da mu da shugabannin mu da jagororin mu wannan rayuwa tana cike da kalubale kwarai da gaske mu yi kokarin kowa ya kokarin gyara rayuwarsa kawai Allah ta'ala ka ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tambaya wace malam akwai bambanci ne a wajen falalar karanta alƙur'ani ta alƙur'ani mai girma da karantawa karanta shaka a hannu da kuma riƙewa a waya akwai wani bambanci
to ƙur'ani dai wanda aka rubuta shi ko ya zama littafi bayan da za ka haɗa shi da ƙur'ani da yake waya shi ƙur'anin da yake waya za ka iya shiga ban ɗaki da wayar kuma da ƙur'ani a ciki wannan ba laifi ba ne amma ba ka isa ka shiga ban ɗaki da ƙur'ani irin wani a hannunka ba zai yi ba idan mutum ya haukace an fahimta ƙur'ani an ce laye masu illa mutaharo amma wayar ka ko baka da tsarki zaka da kuma kayar ka an fahimta to bambance bambancen da ƙur'ani yake da shi da ƙimarsa da darajarsa saboda ka karanta alƙur'ani a littafi to ya fi karanta ƙur'ani a waya daraja da lada mai kuka irin ƙima da daraja da Allah biya alƙur'ani amma duba ƙur'ani a waya ba laifi kai ba wani zamani da ci gaba Allah ya kawo to amma wanda zai ɗau kofin ƙur'ani ya buɗe ya karanta to ya fi mai karantawa cikin waya samun lada da nutsuwa wannan shi ne gaskiyar magana na tambayar sana gaba ya ce yana tambayar dangane da cika sauran sallah ya ce dangane da idan mutum ya zo ya samu a tsawon gaba sauran mutum daya ya shiga ya cikata mutum zai shiga ya cikata wannan ne ko kuma zai dawo za a jawo mutum daya su koma baya a wannan tsawon a to ya cika jawo mutum ɗaya bayan ya shiga gaban ka ai ba wanda ya ba da fatawa don kawo zo sahun gaba ya cika kai kana kai kare a baya ka jawo wani malam usaimin a littafinsa na sufar sulaja wanda bai halatta ba za ka ja da shi daga gunda yake da daraja da gunda bai kai wancan daraja ba kuma za ka sa maso ta fargaba ka fi zubo mutum sai ce ko ɗanki da dafi ne shigo masallacin zai tafi da ni kaga za ka iya baddala masa niyyar sallarsa ka sa masa tsoro a cikin zuciya shi an fahimta kuma har in dai space a sahun gaba to kuwa ya ce kuma ka ki cike wannan gun cikewa za ka yi aiki da gaggawa za ka je ka cike wannan space ɗin shikenan ko da sahun gaba ya cika ba kowa ka zo kai ma za ka tabda na kai kare a bayan sahu wanda shi ne ka'ida kawai an fahimci wannan allah samu da ni sai akwai masu neman addu'o'i wanda suna fama da rashin lafiya sun turo suna neman a sa su a cikin addu'a da kuma masu damuwoyi da dama suna neman allah ya yi musu to dukkan masu neman addu'a ga majinyata ko su ko waɗansu muna musu addu'a allah ya ba su lafiya Allah ta'ala ya sanya kafararsu Allah ta'ala ya ba su lafiya da afuwa daga gare shi wanda suke da damoyi a rayuwarsu su ma muna musu addu'a Allah ya yi mana gaba daya Allah ta'ala ya fidda mu daga kuncin rayuwa da ake fama da ita Allah ya ba mu tsaro da zaman lafiya da nutsuwa a wannan rayuwa da ƙarshe kafin mu yi addu'a akwai wani jan hankali da ya kamata al'umma su sani takaitacce game da sallar tarawih wanda na ga jama'a da yawa suna aikata wannan kusakuran wanda ya kamata kuma a yi alatin nan su gaskiya sallar tarawihi nafila ce keɓantacce da ake yinta a cikin ramadan duk wata nafila in ba tarawihi ba ko tahajjudi da ake yin su a cikin ramadan to ka yi a gidanka ɗakinka ta filada amma nafila a ramadan kuma ka yi ta a masallaci a jabi ta filada an fahimta manzan allah ya ce man kama man kama ramadan imanin waji saba wanda ya tsayi cikin ramadan irin wannan tsayuwar tarawih ko tahajjud duk ita ce tsayuwar rai iya mai imani iya mai neman lada to Allah zai zai gafarta masa zunubansa duk abin da ya bai Allah da ya bi masa to manzon Allah sai fassara ya ake tsayuwar tarawih a ramadan sai ce man kama ma'al imam hatan sarifa kutiba lahu qiyamul layla duk wanda aka yi kabbara da shi iya bin liman bai fita ba bai fatse ba har liman ya yi sallama ƙarshe to za a rubuta masu tamkar ya yi tsaye wa dare gaba daya amma da yawa in an zo liman ya gama tarawih raka a takwas ko goma sai ga mutane suna ficewa ba za su tsaya a yi wannan raka'ar wutirin da su ba imam ibn usaimin a cikin fatawa tasa ya ce duk wanda ya bi liman tarawihi bai je har ƙarshen da liman ba da ba zai samu wannan ladan ba an gane ko shi ma bin bas a cikin fitowarsa ya kawo wannan maganar ya ce duk wanda ya bi liman tarawihi bai yadda an je ƙarshe da shi ba to ba shi da wannan ladan an fahimta wa'ansu ko yayi ne na gawa na ya fita ni ba ban fita to lalle ilalla a kiyaye kuma ba a hana ka kai nafila a gidanka bayan kayan wutiri da liman ba wutiri ne ba za ka kara shi ba la wutira na fillayi ba a wutiri biyu a dare daya amma ka bi liman har karshe an gama tarawihi ka samu dama za ka je kai nafilinka a gidanka wutiri ne ba za ka kara shi ba to me ma kake nema manzon Allah ya ce kutiba lahu qiyamu layla za a rubuta mata ka diddiran ka tsaya kana nafila tabbas manzon Allah ya baka ba kai kuma ka maka ba za ka je kai duk abin da za ka yi ka maka bane yayi wannan wanda ka bar ne tabbas abin da manzon Allah ya faɗa saboda ka mu kiyaye addini ba ra'ayi bane ba na gawa ne yayi bane ba gargajiya bane ka bi yanda shari'a ta fure ka fara lafiya wannan fadakarwa ce ga masu tarawih da Allah fadar da al'umma domin ana cikin wannan wadin da yawa za ga an wani masallaci masu hude ne da raguli man yayi wuturi da su duk an fice to kun tsiyaye ladan ku Allah wallahi fitta fitta ladan ku duk alfarmar da ake bayarwa to ku banda kuwa ciki Allah ta'ala ya tsare ba mai kun gyarawa da ƙarshe mana addu'a akwai masu niyyar tafiya umara akwai shugaban wannan majalisin a ciki da shugaban kwamitin masallacin juma'ar mu shi ma yana ciki da sauran aminai da abokai da yan uwa wanda Allah ta'ala ya nufi mu an su gobe an su jibi daga na zuwa litinin dai duka sun ci a sasu a addu'a kan Allah ya kai su lafiya da da su lafiya kuma irin aikin da za a yi a cikin Allah ta'ala ya karba da addu'o'i da za a yi duka muna fatan Allah ta'ala ya karba mana da su gaba daya Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله